خلاص تو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wannan yammaci yau goma sha bakwai ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da 27 ga watan uku meladiya ta annabi isa 2024 kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wadda masalacin mai albarka na kofar gidan mai gina masarkin lamar har yanzu muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratun nahal jiya mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin maganganun da mominai suke yi dangane da sakon da aka aiko manzanni a kansa shine suna magana alkhairi duk abin da annabawa suka zo da shi duk lokacin da aka bukaci bayani a gare su za su yi wannan abin da suka zo mana da shi alkhairi ne sannan mun ga alkawarin da allah maɗaukakin sarki ya musu zai sanya su a cikin aljanna a sakamakon wannan sannan mun ga yabon da allah maɗaukakin sarki ya musu cewa in mala'iku sun zo karɓar ransu za su karɓi ransu suna ɗayi bina don haka wato kenan sakamakon abin da suka aikata na yaban da kuma wato kenan appreciating abin da annabawa wato kenan suka zo da shi wannan shi ne kawo za a aya ta talatin da biyu a wata kuma su rayu za mu tashi ta talatin da uku insha allahu allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim hal yanzuruna illa an ya'tiya humul mala'ika ai waɗannan mutane Allah madaukakin zai ke shin suna sauraron wani abu ne kam bayan wato kenan hujja bayyananniya da Allah madaukakin sarki ya abin kidabi ga mutanen Makka ne tunda akan su ne ayar ta sauka duk da cewa hukuncinta zai iya jan bazarsa kan kowane jama'a ko kowace jama'a wanda suka zama wato kenan sun ƙi bin maganganun manzanni allah mu da kuke suke to yanzu da ba su karbi gaskiya ba akwai abin da suke sauraro ne ai ma'ana shine mayan zuruna ba sa sauraron komai illa an yi atiya humul mala'ikatu ko ta atiya humul mala'ika sai dai mala'iku su zo musu ba an fara ba eh an muku bayani eh komai ya fita dalla dalla eh to shikenan yadda ba ku karba ba to shi kenan yanzu abin da kuke jira mala'iku ne su kuma mala'iku kasan yau mai raunar mala'ikata la mushira mai zan lil mujrimina nan da duk mala'ika ya zo shi ya samu mutum kuma mai laifi to da nan fa babu almushira gare shi don haka kaga kenan yanzu suna jiran wato kenan mala'iku ne su zo su wato kenan wajen karban nasu liqaddi arwahihim wa hum zalimuna li anfusihim zo su karbi ransu alhali suna masu zaluntan wato kenan kawo kansu kago na bai dace ba kana ta sabon Allah kana ta sabon Allah har mala'ikan mutuwa zai same ka akai ai kaga abin bai ba to in dai baka bi gaskiya wata abin da kake jira kenan aw ya ati amru rabbika ko kuma umarnin ubangijin ka ya zo shi umarnin ubangiji ko zai zo shi ne bil azabi min al zai zo da azaba ta kisa Allah maɗaukakin sarki waɗanda da kuka rana kuke ta ina hula shirzu mutum kalilun ai jama'a ne 'yan tsirari 'yan ta'adda ne 'yan tsirari sai ka ga abubuwa yana faruwa suna faruwa suna faruwa suna faruwa sai ga sun yi karfi har su kai matsayin ku faɗa su faɗa da kuma ku rena su har su kai matsayin Allah ya yi amfani da su wajen asabtar da ku kamar yadda ya faru a yakin badar kaga ba su tsamanin annabi sallallahu alaihi zai samu karfi a rayuwarsa wanda har zai zo ya kwamfurantin da mutanen makka ba to wannan hukunci haka yake a kowane lokaci ba zamanin annabi sallallahu alaihi duk mutanen da Allah ya karfafe su da wani wanda yake jin su akan harkar gaskiya a addinance sai aka samu wadda kuma su kuma suka yaƙi wannan gaskiyar ma dama wa'ina mutane suna kan gaskiya Allah ba da wajen sarki zai ba su karfi da za su wato kenan zaman su matsala to da al'amarin ubangijinka anan yana nufin wato kenan ko dai azabar Allah ba da wajen sarki awul zalzala ko kuma wato kenan girgizan kasa wal kasfi fi duniya da kuma wato kenan kiskewa a nan gidan duniya kenan yanzu idan mala'ika mutuwa bai iso ba ma ba lalle ne Allah madaukakin sarki ya bar su a cikin kwanciyar hankali ba jifa jifa Allah zai kawo musu musifa ko musulmi su yake su ko su arna yan uwansu su yake su ko kuma girgizan kasa na tare ta zo ta same su ko kuma dai wani disaster natural disaster zai zo sai ya daga musu hankali amma Allah madaukakin sarki ba zai kila ba su hakan nan ba wani kaulin ya ce amurar rabbika yana nufin tashin alkiyama to yanzu ba su karɓi garkiya ba yanzu kenan tashin alkiyama suke jira kenan ko to inda tashin alkiyama suke jira to ita fasa'atu adaha wa amar ita tafi tsananin bala'i ita tafi tsananin ɗaci inda tashin alkiyama mutum yake jira don haka bai ɗauka wa kansa wato kenan hikima ba والقوم لم تذروا هذه الأشياء لأنهم ما آمنوا بها amma in ka nazari kuma tunda ana kidabin da mutanen makka ne mutanen nan ba sa sauraron wa'ina abubuwan ba sa tsammanin wani mala'ika zai zo musu so da ai ba su imani da mala'ikan ba ma ko wanda bai imani da mala'ika ba zai ce yana jiran mala'ika zo musu amma su musulmi da yake sun san hakika cewa mala'ika Allah ce ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ika zai zo ko kuma sun musulmi da suka yadda akwai tashin alkiyama ko kuma da suka yadda akwai attakallu Allah madaukakin sarki zai juya lamarinsa to su sun san ɗayan wannan sai ya faru da su ko kuma sama da ɗaya amma to su ba su yadda da wannan ba ba su yadda da akwai Allah ba ba su yadda da tashin alkiyama ba ba su yadda da zuwa mala'ika ba da sauran irin wa'annan da haka musu to amma Allah madaukakin sarki ya ce shi su suke jira me yasa haka amma hannuwansu da suka yi ga kin karban gaskiya to wannan sai ya zama shine laifinsu da Allah madaukakin sarki sa aka jingina musu da okay kun ga an ga muku gaskiya eh kun jita eh kun bayyance ta kun ki kubi eh to shikenan yanzu kin bin naku shine dalilin da sa aka jingina muku wato kenan kuna sauraron mutuwa ne ta zo ko kuma kuna sauraron tashin alkiyama ne ta zo idan kiyama ta zo kuma wato kenan abin ba zai zama wata kenan da daɗi ba in har haka kuke ji kuke jira to Allah madaukaki sarki ce ka zalika fa alal ladina min qablihim to ku musulmi ku yi hakuri su wayannan mutanen hakan nan wayanda suka zo kafin su suka idan haka wannan ba faro bane kenan ko Allah ya aika annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wayanda suka zo kafin su haka suka yi don haka wannan ko a gurin ku ba faro bane tunda ku kuna da tarihi littafin Allah ya gaya muku su ne da jahilai ba su san wannan al'amarin ba ko kuma sun sani ba a jahilci ba suke wato kenan taurin kai kadalika fa alal ladina min qablihim ai ma'anan sa shine asarru alal kufri sun doge akan kafirci fa ta hu amrullahi fa uh fa huliku sai gashi al'amarin Allah ya zo sai gashi sun halaka gaba daya don haka Allah ce ma zalamhumullah amma Allah madaukakin sarki an kan lura ba shi ya zalunce su ba yawa halaka ta zo ta سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام husuma ko kwamma samu da bole ko bai tsagiya kaza kaza da sauransu duk irin waɗannan su ne suka ja ba Allah madaukakin sarki ba ne amma Allah ya aiko manzanni sun musu bayani suka ki don haka a sakamakon wannan sai haka ta faru da su yanzu a ce Allah madaukakin sarki ya halaka su a ba shi halaka su su ne wato kenan suka halaka kansu don haka Allah ce wa ma zalamuhum Allah Allah bai zalunce su ba bi ta'azibihim wa ihlakihim azabtar da su da yadda halakar da su bai zalunce walakin zalamu anfusahum sai dai su ne suka zalunci kawo kansu yau su suka jago yau aka ce jannatul barakishu ala nafsiha to muje
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون dan haka Allah madaukakin sarki ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai zama mugunyar aikin su shine ya same su ko shi ya ja- shi ya same su abin aikin su shi da shi ya- shi ya fado kansu balarabe yace yace ila hatafi sa'a kadami ara kadami ara kadami yace kafata ta dauke ni ta kai ni zuwa ga halakata ko ila hatafi ai mauti kenan sa'a kadani kafata ta ta ta ta ta ta ta ta ta har ta je gun da zan mutu ban sani ba don haka ara kadami ara kadani ina ga kafata eh za ta yi yawwa ita ta zubar ma ai kafata ita ta zubar mu da jini da haka ya zuwa shi ya ɗauki kansa ya kai kansa zuwa ga halaka ko da haka shi halakar da kansa wata gida jannatul baraki shi Allah tafsi don haka fa sabu sai ya tuma amilu mugunyan aikin da suka aikata shine ya same su malamai suka ce in ka lura da wannan aya da ta bayanta akwai abin da ake kira at-taqdim wa ta'khir akwai taqdimi da ta'khiri ai asalinsa shine wato kenan idan ka riba a hankali zai ga da Allah ga dauki zai ke cewa eh, kazalika fa'ala alladhina min qablihim ko da ya ce hal yanzu ran illa ya ce hun mala'ikatu aw ya ce amrun rabbika ko su ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim sai fa asabuhum sayi'atu ma amilu ko bayan sun aikata wannan sai sayi'atu ma amilu sai ya same su mun gane wannan yawwa sannan sai ya zama mai wa haka bihi ma kanu bihi yastahzi'una akwai da gano wannan ayan da wannan ayan ka lura wato kenan bayan sun aikata abin sai sakamakon aikin wato kenan sai ya same su to bayan sakamakon aikin ya same su sai kuma ka ce wa ma zalamahumullahu mun fahimci takadimi da ta'kire ne eh kazalika fa'ala alladhina min qablihim fa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haka bihim ma kanu yasaduna sai ce kuma wa ma zalamahum wa ma zalamahumullahu yau akwai takadimi wata akiri a ran wurin haka malaman tafsiri suka ce don haka su suka jawo kansu to mu je malam
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم Hmm.
وهل على الرسل إلا البلاغ المبين na rasul ila wala gulum bi Allah madaukaki zai ce wa qalan allazina ashraku wa inda suka yi shirka sai gashi sun zo suna cewa lausha Allahu inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ma abadna min dunihi min shay'in wallahi ba za mu bauta ma komai ko ma bayan sa ba wala aba'una iyayen mu ma da basu bauta ma komai ko ma bayan Allah madaukakin sarki ba wala harana min dunihi min shay'in da ba a haramta mana kuma komai ba mun fahimci wannan yawwa so sun yadda sun yi shirka amma yanzu suke so su ɗauko laifin shirka ɗin su jingina wa Allah ai shi ne ya so mu shirka lausha Allahu inda Allah ya ga dama dama bu bauta wa kowane koma bayansa ba don babu abin da zai faru a duniya nan sai da yardar Allah don haka Allah ne da Allah bai yarda ba zai faru ba don haka Allah ne ya yarda saboda yanzu kaga kenan shirkan da muke ma Allah ne ba da kukin sarki ya da daita iyayen mu ma da Allah bai yadda ba ba za su bauta wa gunki ba mun bai fi wayannan abubuwan yau hujjar marar hujja kenan ko yawwa saboda Allah ne ya kaddara musu za su yi kuma ya sani kuma ya yarda kuma in ya ga dama zai iya hanawa sun manta da cewa Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ba su wannan damar kuma ya san abin da zai faru amma ya ba su wata nau'i na na wato kenan eh, mashi'a da kuma wato kenan kudura in sun ga dama sai ce ya shirya da su hanya mai kyau da mummuna ga sai ya nuna musu su in ma shakira wa in ma kafura yauwa sai amma babu abin da zai faru face da sanin Allah madaukakin sarki ya yi gidaje guda biyu ya ce wanda du ya saba ga gidansa wanda kuma ya kyautata ga gidansa ga kuma aikin da za a yi mai kyau din ga kuma mummuna kuma na ba ku dama ku zaba sun manta da wannan da haka sai suka kokari su jingina ma Allah madaukakin sarki su ce wato kenan Allah ne don haka mutanen kadariya suke cewa idan Allah madaukakin sarki ya kaddara musu suka wato kenan sabawa Allah sannan Allah ya azabta su to Allah madaukakin sarki bai kyauta musu ba ba zai ka kaddara min zan yi kaza ba mun fahimci wannan yawwa sannan kuma na yi sannan kuma ka zo ka azabtar da ni a wancan kudura da aka ba su in sun ga dama su yi din ai su ma sun ga dama za su iya kin yi ko da suka bauta gunki in sun ga dama za su iya kin bautar gunki in sun ga dama za su iya je su bauta gunki in sun ga dama za su kin bautar gunki duk waɗannan abubuwan da sun yi Allah madaukakin sarki adalci ba sai su murshi ka ukun su to amma sau da yawa za ka ga wato kenan mutum zai laifi zai kokarin wato kenan kuma ya kubutar da kansa daga laifin wannan mutanen maka suke da wannan akida sun bauta wa gunki yanzu kuma su daura wa Allah madaukakin sarki laifin gunki kuma malamai suka ce duk mai haka wanda baya karban laifin sa to ba zai ci gaba rayuwa kuma ba zai taba yin gyara ba yanzu da sun tsaya sun yi nazari suka ce a gunkin na fa gaskiya kan bai kamata mu gauta musu ba sai su zo su nazari sai su karbi gaskiya to kaga sun shirya in ka lura shaidan da ya saba wa Allah maɗaukakin sarki wajen kin yi wasa annabi Adam alaihi salatu wassalam sujada aka ce to shi kenan an kore shi daga aljanna dai ta yi sai ce me rabbi bima agwaita ni Allah a dalilin batar da ni da kai kaga ya zuwa ya batar da shaidan Allah ne batar da shi a aqidarsa kenan saboda baya son karban gaskiya rabbi bima agwaita ni Allah dan batar da ni da kai nan to ga abin da zan yi ga abin da zan yi yanzu ba zai karbi laifinsa ba don haka shaidan har abada ba zai gyaru ba me yasa ya ki gaskiya bai yadda shi ne ya yi taurin kai aka kore shi a aljanna ba amma adam alaihi salatu wasalam shi da suka ga kan yi kuskure kuma suka yadda sun yi kuskure sai suka ce Allah bai ɗauki sarki mun tuba ka yafe mu Allah sai ce na yafe mu kaga sun gyara yanzu ba a mai da su aljanna ba an mai da su aljanna to hakan nan take a ko menene a rayuwa sai mu dauke shi ya stick din shi ne in kayi kuskure ka yadda kayi kuskure number one kenan confession ko na biyu in kayi kuskure to kai gyara amma in ba za ka yi gyara ba in ka cije akan ra'ayi guda daya to za ta tafi a barka wannan haka yake a duniyance wannan haka yake kuma a addinance duk inda mutum ya ga ya kamata ya gyara ya karbi gyaransa inda ya karbi gyara ba za ta tafi a bashi wala za ta fiya bashi mun sha bada misali da shekarun baya kaɗan a garin nan wuri ɗaya ne ake waya sai ka je ka bada naira ashirin sai a kamo maka ɗan uwanka sai ka zanna kai magana kana ƙara minti ɗaya za a ci ka ƙara ƙara maka naira ashirin haka ake yi ba mutane ba su da waya sai dai lambar yan uwansu yan uwansu haka ne yawwa wannan sai zama sana'a a gurare da yawa za ka mutum ya zo aka fita birinsa ya yi rumfa sai ka zo ka ba shi kuɗi ya kira maka ɗan uwanka abin nan to yanzu lokaci ya riga ya wuce da wannan sana'ar yanzu kuna ga mutum zai ci abinci ba zai ci abinci ba kafin sa masu ci gyaran agogo da masu gyaran rediyo ai sun ci abinci yanzu idan mutum ya ce da yaren rediyo zai ci abinci irin yadda na da suka ce za a tafi a bashi haka gyara agogo da sauran saboda yanzu agogon ma gaba daya koma ciki kan waya rediyo ma gaba daya koma kan waya abubuwa da yawa sun canja saboda zaran canji ya faru ka gano cewa akwai matsala a nan to yadda akwai matsala din sai ka gyara sai ka yi adivansin gaba to shi ne suka tafi tare da zamani in ba haka ba sai ya zama an tafi amurka mun sha magana a nan masallacin da can sai karfe sha biyu muke jin labarin an ga wata a sokoto yanzu fa aka dawo karfe goma na dare ma ba mu kwanta ba sai a ce an ga wata aka dawo da mangariba sai a ce mana an ga wata yanzu tun da la'asar ake ce mutum eh dole kuma ka karbi abin tun haka ya zo da shi in ba ka karba ba sai tafiya barka sai ka zama outdated to haka nan ne to wayannan mutane sun yi shirka wa Allah madaukakin sarki amma ba su yadda sun yi ba sai suka daura wa Allah madaukakin sarki laifi kaga ba za su taba gyara ba kenan yawwa sai suka ce lausha ko lausha Allah ma abadna min dunihi da Allah bai ya so da ba za mu bauta wa wadansu su a tabbas Allah bai so ba wala aba'una kai iyayen mu ma da ba su bauta ma wani abu kuma bayan Allah madaukakin sarki ba wala hamana min dunihi min shay'in da ba a haramta mana komai ba don su da da da wala haramna min dunihi da mu haramta komai ba wato kenan suna haramta kansu wato kenan bahira da sa'iba da wasila da kuma ha ko Allah mu da kuka zai kitin maja Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha wa'annan abubuwa Allah madaukakin sarki bai sa hujjar komai a kansu ba amma su suka da idan raƙumi ya kai shekara kaza yana aiki wani ya zama da gumaka kawai a saushi in an saushe shi tafi inda zaga dama tun da na gunki ne tafi je kiwata ya ci gonar kowa ya komi da kwai kuma a ɗauko shi a kawo shi gurin gunki su yanka su ne za su cinye idan tinkiya ta haifi mace kora kuma ta haifi mace macen ta haifi mace ita ma macen ta haifi mace to wannan wanda aka aika ta ƙarshen nan to ta gunki ne don haka dole mutum ya sauta sai a kawo wato kenan gunki idan raƙumi ko tinki ko rago ya bi mata kamar guda goma duk suka haifu to shi ne za a sashi a danda da zarar aka wani stage sai a ce na zama na gunki ai hanya ne da dabaru na samun dabbobi ma kansu su masu wadon gunkin don aka sai haramun ne mutum ya amfani da shi sai dai a gunki kawai to sai suka ce wai inda allah maɗaukakin sarki ya ga dama da ba za mu haramta wa'yanan ɗin ba ma su suka zana suka tsara boka ne zai tsara ya ce to kaza kaza kaza kaza a kawo bakin bakin bakin menene bakin taure a kawo bakin taure da bakar kaza da menene kaza mai bingi bingi mai kaza kaza da sauransu kuma sai ce wai Allah ne madaukakin sarki ya so ya haka san zuciyarsa ce to kaga babu dalili a cikin irin wannan ko kazalika fa'alul ladina min qablihim Allah mu da kuke zai ce ai wanda suka zo kafin su ma haka suka irin wannan dabarun trick ne kawai dabara ne da za su arzuta kansu shi yasa idan manzanni sun zo su su waɗannan mutanen da suka haramta wani abu su suke fara yakan manzanni don su suke benefitin a sakamakon kafircin da ake yi din a ko menene tsari idan tsari ya zo shi gaskiya ta zo ta za ta kau da kuskuren cikin tsarin to wanda suke benefitin a wannan su ne za su tsaya su yaki tsarin ta haka Allah ce kamar hakan nan وعلى الذين من قبله فهل على الرسل أي ما على الرسل باب أبو ديكي كما زني إلا البلاغ المبين face wato kenan i da sako wanda yake bayyananne i da sako i da sako an ce balag i da sako i da sako wato ba kowane irin tsarin i da sako bane annabawa Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da ya taimaka musu shi ya ba su kaifin basira sai sun ɗauki ma'ana sun kai har cikin zuciyar cikin zuciyar mutane don aka ce albalagatu ithalul ma'ani ila qalbi sami'ina wa igna'ihim ka ɗauki ma'anan da kake so ka kai zuciyar masu wato kenan sauraron ka har su fahimce ka to wanda shi ne ke kiran balaga idan ka faɗa ba a fahimce ka ba to ba a yi balaga ba mun gane don albalagatu ma'ana ta shi wusul isarwa to idan ba a fahimce ka ba to ba samu balaga ba don haka baka isar ba don haka aikin manzanni shine su isar don haka Allah ba su basira sai sun faɗa dalla dalla dalla ku ga annabi nuhu ita sai ma inni da autuhum jiharan sun ma inni alantu lahum wa asrartu lahum israran ayo duk dan su gane ne ya je ya sami ka individual ya maka ya maka asirce ya maka a bayyane ya yi kaza da so ya samu dai wato kenan ya isar to wani shine muhimmatin rusul aikin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu yace wannan shine balag su isar isarwan kuma almubin wanda yake bayyananne ya zama kowa ya sani don haka Allah maɗaukacin sarki yace annabi sallallahu alaihi wasallam fasda bi matuma ai ijhar bi matuma ka bayyana da ana ce a hankali hankali hankali yanzu aka ce ka fitar kowa ya sani saboda sakon Allah ya isa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako yake cewa babu wani mutum a duniyan nan da ya taba jin labari na ko shi wane ne bai musulunta ba face hujjar Allah ta riga ta hau kansa don haka yanzu a duk duniyan nan babu wanda zai mutu bai musulunta ba kuma ya zama yana da hujja a gaban Allah bada kuma da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi ya same shi wannan kuma shine aikin manzanni kuma shine aikin wa masu da'awa bayan manzanni don haka kenan mai da'awa dole ya dauki sifa irin ta annabawa a wajen isarwa kai naka isarwa ne sannan sauran na Allah maɗaukakin sarki ne amma duk da haka ba za ka ce bari in faɗa kawai sun yi kun ga damar su yadda fa mun sha afali mun a za ka yi iyan kokarin ka ka ga kayi bayani yadda za a fahimta za ka yi kokarin kokarin ka kuma ka ga ka gamsar to sauran kuma sai ka warwa Allah maɗaukakin sarki to mu je malam wala ka قد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah madaukakin sarki ce wala kad ba'athna fi kulli ummatin hakika mun aika a kowace al'umma rasulan manzo kowace al'umma mun aika musu da manzo kenan risalan Allah madaukakin sarki ta isa ko ina yau duk inda ya kamata a ce ta isa saboda mai li Allah ya rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna lin nas ala Allah hujja Allah ya aiko manzanni masu bushara da aljanna masu gargadi cewa in fa mutum yayi kaza fa akwai wuta da sauransu me yasa dan kar mutane su zama suna da hujja akan Allah domin akwai wanda za a kai su ranar lahira cikin wuta in an zo za a sa su a cikin wuta za a tambaye su masa laka kun fi sakar ko to za su ce kaza kaza kaza kaza daga ƙarshe za a ku za a ce a awalan tatikun rusulukun manzanninku ba su zo muku da hujjoji bayyananniya ba za su rasa yadda za su faɗa amma duk da haka wani akwai mawkifin da za a je dan adam zai ce wallahi ma ja ana min bashirin wala nazir babu wani mai gargadi da ya zo mana babu wani mai bishara da ya zo mana don haka Allah madaukakin sarki zai ce yake cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-muslimin yawwa su da aka aika musu za a tambaye su mai wa'azi ya zo muku su a mu ma ja ana min bashirin wala nazir sai ta a'a fa ja akun bashirin wala nazir hakika mai gargadi ya zo muku mai bishara ya zo muku in kuma sun cije sai a ce to ina kai a kira manzon kai ka isar da sako eh na isar da sako ya ubangiji waye hujjarka sai ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma da mun zo sai mu ce eh tabbas ya isar don mun gani a cikin alkur'ani Allah wa dauki sarki ya aiko annabi inna arsalna nuha ila qaumi wa ila samud akahum salih wa ila adin akahum hud duka mun ga wa ila madiyana akahum shu'aiba duka mun gani sadaka mun tabbatar sun isar da sako sadaka Allah madaukakin sarki zai wato kenan kubutar da annabawa a wannan lokacin don haka yake cewa laqad ba asna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma mun aika musu wato kenan mazu a wata aiki cewa wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face mai gargadi sai da ji musu kowace al'umma sai da Allah madaukakin sarki ya aika musu margadi da wani sako alibudullah bauta wa Allah maɗaukakin sarki kenan muhimmatin rusul shine tauhidi sako na farko da za su ce da jama'a a zo a bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai wacce ne dagut sannan wato kenan ku nisanci dagutu ai ma'ana utruku kullu ma'abudin dunallahi duk abin da ake masa bauta kuma ba bayan Allah maɗaukakin sarki ku nisance shi dan shine ake kiransa dagut ka shaitan kaman shaitan kar ku bi shaitan domin shaidan dagutu ne kuma shine babban dagutu number one a cikin wato kenan jerin dawagite wal kahin da boka kar ku yi mu'amalar ku da boka duk mai bokanci dagutu ne kuma shine next to shaidan domin mutane abinda suka karbo a wurin boka suna rike shi aqida a cikin zuciyarsu an taba ganin wani mutum mai irin ma makala din nan yana ba da magani ashe ya ba wata matar manyan mutane magani ya je ya sha ta shi karfin cikinsa ya haukace ya je yana kan juji aka gama ta nan ta zo da jeep mai nauyi ta tsaya ta yi fakin ta je kan juji ta same shi ta kai masa complain yana mahaukaci kuma ya ɗauki magani kuma ya ba ta ta ba shi kuɗi ta karɓo ta zo ta tafi saboda aƙidar da take tsakanin saboda ta ji daɗin abin da da ya taɓa mata a yana mahaukacin ma yanzu abin da ya faɗa ta haifi da shi ta yarda da shi don haka shi yasa aka ce boka shine next to shedan a wajen wato kenan jerin dawaki dai wasanan da gunkin da ake bautawa shi ma dagutu ne dagutu ne dagutu ne wa kullu man da'a ila dalali kai duk wanda zai kira zuwa ga bata to wannan shi ma dagutu ne shi ma dagutu ne don haka Allah yake ta afara aita man ittakaza ilahu hawahu ba ka ganin wanda ya ɗauki abin bautansa shine son zuciyarsa son zuciyar kama in ya yawa ya kautar da kai gabarin hanyar Allah maɗaukakin sarki shi ma zai zama ɗagutu don haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da saƙo saƙon shine a zo a bauta wa Allah maɗaukakin sarki a rayuwa a nisanci kuma ɗagutu shi ma wato kenan a rayuwa amma duk da haka abin takaici shine famin human hadallah a cikin mutane akwai da Allah madaukakin sarki wato kenan ya shirye da shi ai arshadahu ila dinihi wa ibadati akwai wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da shi zuwa ga addinin Allah zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki wa minhum man haqqat alaihi dalala amma a cikin su akwai wanda ya bata ya tabbata a kansa wanda ya cincince bata wannan yana daga cikin inda kadariya suka zuba cewa Allah madaukakin sarki wato kenan ya halicci mutane akwai cikinsu wanda Allah ya in kalmar kaddara ta hau kansa ta shirya akwai kuma wanda ta kaddara ta hau kansa ta bata amma duk da haka ba sai Allah madaukakin ya ba mutane dama dan wato kenan mai aljannar ya kama hanyar aljannarsa mai wuta ya kama hanyar wutarsa kenan ko don haka Allah yake cewa kul imalu fasayarallahu amalakum ku yi aiki na zahiri na ibada da tsoron Allah da tawadu da gudun riya Allah maɗaukacin sarki duk zai ga wannan Allah maɗaukacin wanda kuma ya ƙiye ɗaya aikin ta ɗaya gefen ƙin bin Allah kafirci shaidanci da sauransu ƙin yin ibada don Allah don neman ɗaukaka da sauran irin waɗanda an shi ma Allah maɗaukacin sarki wato kenan zai gani fasayar Allah amalin Allah maɗaukaki sarki zai ga aikin ku kenan don haka wanda ya yi nan kenan kaddarar Allah ita ta riga ta haushi wanda ya yi nan kuma shi ne shiryar Allah maɗaukakin sarki ta hau kansa Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka shirya da mu don haka Allah maɗaukakin sarki ta kuma mutanen haka yanzu in ba ku gane ba siru fil ardi ku je ku tafiya man a ban kasa ku je ku tafiya yan abin da muke faɗa muku kuna kan ba haka wani ku je ku yi fasiru ku nemi mutabirina ku yi tafiya a ban ƙasa kuna mai neman labari ku je ku yi bincike don ku gano gaskiya a ban ƙasa wanzuru ku je ku yi nazari ku kalla kai ba kana ake wata mutazimina wa'anda aka aiko musu manzanni suka kare ta da ya suka kare ne ku dauki biro da takarda ku ji al'ummomi da suka gabata da wanda Allah madaukakin tarke bayani sa cikin alqur'ani da wanda ma ba a bayani ku je al'umma kaza ya suka rayu mai karshen su al'umma kaza ku rika rubuta ku rika rubuta ku rika za ku tabbatar cewa eh lalle Allah madaukakin sarki yana halaka wa'anda suka ki ba za su za abin nan ba Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam kace kagar maka suka ce ƴaƴansa ma suna mutuwa dan haka ma zai mutu kawai shikenan mu kare ya kare shikenan zuriyarsa ta kare ba ba abin mun huta da shi ko Allah madaukakin sarki ce a'a inna shani aka wal abtar wanda yake laifata ka walla shi ne mai yankakken baya shi ne yanzu duk duniya naka za ka ji wani yana cewa ni mune zuriyar abu jahil mune zuriyar abu lahab mune zuriyar walid dan magira wala ko ya fito a ciki sai dai ce mune zuriyar khalid bin walid ba zai ce walid bin mugira ba ko ko ya fito ta zuriyar abu jahal sai dai ce mu ne zuriyar ikrima bin abi abi jahal amma ba zai da shi da zuriyar abin nan yawwa eh yawwa to ba za su yadda ba ba za su yadda ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam har ƙariyar ahlul baiti ake ai mu jikokin manzon Allah ne mu jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh sai kaga akwai alibaiti na gaskiya akwai alibaiti wanda suke kokarin cusa kansu da karfi kaga mutum yana tafiya a gama baki kirin kamar ne dina na cewa daga Allah sai kakanka yana ta alfari da daga Allah yana ta tsirtin kaho ya rako kan diri daga Allah sai kakanka kenan shi alibaiti ne ko eh mun hira da wani a cikin su yake cewa ai mulkin ma Allah ya bai Buhari a karon wani lokacin obasanjo da nan ga'in takarar buhari na farko manzan allah ya ce mana ya ba da mulkin buhari sai aka kara kuma sai buhari ya fadi a wannan lokacin da ya bai ci zaɓen ba amma sun ce su a halin bai ne manzan allah wannan kuma magana da aka faɗa min na ji da kunne na ne ba wai labari ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da sako abautawa Allah madaukakin sarki wato kenan an nisanci dagutu tom ji in tahris ala hudehum fa inna allaha la yuhdi man yudil Allah wa madaukakin sarki lahum min nasirin Allah madaukakin sarki ce in tahris ala hudahum in kwada za ka yi kwadayin wato kenan shi da su ai ya ce a cikin su akwai manhadallahu ko wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi wa minhum man haqqat alaihi dalala cikin su akwai wanda kalmar bata ta tabbata kansa dan haka zai bata shi yasa zaka duk wa'azin da za a yi akwai wanda ba zai dauka ba duk gargadin da za a yi akwai wanda ba za a yi ba duk ayan da za ta bayyana akwai wanda ba zai dauka ba inda bayyanar aya tana sa mutane su risina da turawa duk musulmai ne ko kuma duka scientists na duniya nan da su musulmi ne don sun fi kowa ganowa wato kenan zunzurutun ilimin Allah madaukakin sarki mai zurfi ta yadda zai abubuwa yanzu scientist guda ɗaya ya ɗauki kuda yana karanta rayuwarsa ya karanta nervous system dinsa ya karanta circulatory system dinsa ya karanta ex- excretory system dinsa ya karanta digestive system dinsa ya karanta idonsa ya idon kuda yake ko- ko ko sauro kana duba yana kallon ka da kai haka ya tashi ya gudu duk da dan wannan kankani idan nasa har ma suke ce masa compound menene ake kiransa idan idan idan kuda ko idan sauro compound com- me ake cewa compound eye ko a idan nasa kuda a idan sa kuda ɗaya akwai ido miliyoyi wanda kai baka ka san da su ba naka idan kwaya ɗaya ne na kuda idan eh, masu yawa ne naka yake cewa compound eye yake da shi dan haka ta ko ina yana kallon ka to waɗanda suke bincike akan wannan suka tabbatar ya kamata ce su ne suka fahimta Allah madaukakin sarki amma sai ka ga sun yi kuma hakan din bata faru ba duk su gane irin waɗannan abubuwan sai su kare da sunan nature ba za su fahimci abu don haka Allah madaukakin sarki ke cewa a cikin su akwai wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da shi akwai kuma wanda kalmar bata ta ta- abin ta tabbata kansu to su waɗannan wanda kalmar bata ta tabbata a gare su yace in tahriz ala hudahum inda za ka yi ƙoƙarin shiryar da su kana ƙoƙarin su fahimta kana ƙoƙarin wato kenan abin bayan Allah ala hadi mai yadda to ka sani Allah ba da wani take ba zai shirya da wanda yake wato kenan ƙoƙarin bata ba ba gaskiya ne yake so ba ko to sai a bar shi sai ta tafiya a kansa ba ba bukatan wato kenan bata lokaci a kansa ba malakum min nasirina kuma ba za su samu wanda zai taimaka musu a rayuwar duniyan nan ba haka za su yi ta tafiya haka za su yi ta tafiya haka za su kare su gama discovery din su kuma kuma su mutu suna kafirai don ba za su karɓi gaskiya ba to mu je malam وأقسموا بالله جاد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا مم.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukaki zarki cewa aqsamu billahi sai abin mamaki sai gashi sun zo suna rantsewa da Allah madaukakin sarki jahada aymanihim iyaka rantsuwar da za su iya yi kasa akwai rantsuwa da aka yi tsakanin da Allah ka kake ganin ta rantsuwa ta karshe da za su yi kawai mutum ne ce wallahi tallahi ai ya kure ko ko wace bahaushe ne ce wa billahi lazi ai ya kure maka ko to tun za su yi rantsuwa iyaka wato kenan ra- rantsuwan da za su yi a iyaka wato kenan fahimtar su akan me wai sai su ce wallahi basallahu mai mutu Allah ba zai tada wanda ya mutu ba kaga wannan rashin imani da tashin alkiyama kenan ko ta haka ba za su yadda ba Allah madaukakin sarki ya ba mu hikaya kamar yadda wato kenan abul aliya yake magana cewa wani batsala ce ta faru kana li rajulin min al muslimina ala mushrikin dain fataqadahu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum musulmi yana bin wani mushriki bashi don haka sai ya ce wa Allah ka biya ni bashi na wa kana fi ba'd kalamihi sai ya zama daga ciki sai ya ce ba zai biya ba suka yi rikici suka yi rikici suka yi rikici ya ce shi wallahi ba zai biya ci ya ci ne kamar ya sha kamar nonon uwarsa to daga cikin magana sai yake cewa wallazi arjuhu ba'da al-mauti innahu lakaza to yanzu ba za ka biya ni ba ko to shikenan ba matsala ranar lahira ai za ka biya ni bayan an mutu za ka biya ni kaza kuma tunda ka bani kaza yanzu kaza ne baka to kazan za ka biya ni shi ranar lahira sai fada ma za ka fa aqsamal mushriku billahi sai mushirikin sai ya rantse da Allah madaukakin sarki ce la yab'asullahu man yamutu wallahi duk wanda ya mutu Allah ya ya tafi kenan ai wanda ya mutu kan ya riga mutu in mun je can din da biya ka fa nazalatul aya shine dalilin saukar wannan aya din sai Allah madaukakin sarki sai ya amme su gaba daya tunda aqidar su wato kenan gaba daya ne tunda da sun yarda da tashin alkiyama da shirkin ma ba za su yi ba ba za su yi ba don haka sai gashi suna cewa Allah madaukakin sarki ba zai tashi wanda ya mutu ba to ba zai tashi wanda ya mutu ba da sannu ko za ku gani ko yawwa da haka Allah madaukakin sarki zai abin don haka daga cikin shika-shikan imani da aqida da ya kamata mutum musulmi ya zama ya ya shiga zuciyarsa shine akwai tashin alkiyama mun yadda za a yi tashin alkiyama sannan ko daga cikin aqidun mu mun yadda akwai wato kenan hisabi tsakanin wato kenan jama'a kowa za a sakanta masa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan an gama da hisabin mutane har tsakanin awaki sai an zo an yi hisabi akwai yadda take da kafo ta canke wadda bata ta kafo Allah sai an rama mata to ka gani don haka yanzu kenan magana cewa Allah madaukakin sarki ba zai tada wato kenan wanda ya mutu kaga ta tashi Allah ya ce bala eh haka ne bari ku ji wata wata magana wa'adan alaihi haqqun wannan alkawari ne Allah madaukakin sarki alkawari ne akan Allah madaukakin sarki na tabbas tabbataccen alkawari ma'ana wannan shi ne allah ya yi alkawari tabbas za ta da kiyama kuma wanda ya cuci wani tabbas za a ɗauki hakkinsa a bawa ne da matsalar shi ne su wancan mashirikai ne in sun ce ba su yadda ma ba abu mamaki amma mu ya al'umma mu ka duba ka gani muna musulmi cuta mu ne ka ba irai mu ne ƙarya mu ne abubuwa kaza da duk abin da bai dace ba musamman ma matsalar da ta shafi hakkin wani mun yadda za a yi tashin alkiyama amma kuma wato kenan ba mu daina duk inda ga hakkin wani hatta a cikin ramadan din nan duk ka gani a kawo haƙƙi ka gani mutane za su kiwo a kansa ba wanda yake tsoro ba wanda yake tsoron wato kenan kiyayewa hakkin wani kuma amma Allah madaukakin sarki ce wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne na tabbas a gurin Allah madaukakin sai to yanzu menene in har haka ne me bambancin mu da wancan din ne ka su ba su yadda ba ba akwai ba ko don haka za su iya cin kuɗa mu kuma mun ce mun yadda mu kuma muna cin kuɗin mutane muna cin haƙƙoƙin mutane muna abin da wato kenan a can din ba zai faranta mana da ba sannan mu me amfanar da mu kenan kaga akwai matsala kenan don haka Allah yake walakin aksara nasu la ya'lamu kaga ana sai mu amfani da aksara nasu ya ce wallahi mutane da yawa majority na mutane ba su fahimci hakan din ba ko ko ba su ilmaci hakan din ba ilimin su bai gano cewa tabbas za a zo a tsaye da mutane ranar lahira kowa sai an za isali annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la turaddunna huquqa yawm al-qiyama wallahi za a dingame da haƙoƙi ranar tashin alƙiyama a kowa a mishi a dauki wani amir masa a dauki wani amir masa hatta har sai lamarin ya kai ga za a yi hukunci tsakanin akuya mai kaho da akuya marar kaho da ta cuce ta wallahi sai an rama ballantana tsakanin mutane yanzu wanda ya tashi imani da tashin alkiyama zai yadda a je can a ce za a biya ai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin annabi sahabbansa yake cewa yake cewa a cikin al'ummata akwai al-muflis ataluruna al-muflisa min ummati kun san fallasashe an ce fallasa ta samu mutum yake ne eh fallasashe kun san shi ranar tashin alkiyama a cikin al'umma ta suka ce a to a ko yace kun san fallasashe a cikin al'umma suka ce wanda bai da kudi mana eh ba shi da komai ba shi da kadara ko ba shi da ba shi da kudi a banki ba shi da shi a bankade wannan shine fallasashe sai ce a ai fallasa shi a almada shi ne wanda zai yi ranar lahira gashi yana musulmi ya yi sallah ya yi azumi kuma an karba ya yi hajji ya yi zakka kuma an karba ya yi wa'azi ko ya je gurin wa'azi ya yi sadaka ya yi kaza kaza kaza amma da aka kawo kaza na mutane ya ci da aka kawo kaza na kaza ya yi kaza da haka ya zagi wancan ya cuci wancan ya yi gulmar wancan ya ci dukiyar wancan ya yi sanadiyar an kashe wancan da dai sauransu sai dinga ɗiba a cikin sallar tasu ana ba su ana ɗiba a cikin sallar tasa ana ba su fa in funiyat hasanatu idan aikin sana tsare ya kare kaf haƙoƙin mutane bai tsaya a kansa ba sai daga ɗiba zunubin su ana zuba masa ana zuba zunubin waɗanda ya cuta wanda ba a biya su ba kenan a ɗebo a ba su a ɗebo a ba a zuba a zuba masa zunubin sa ya tare ya yawa sannan kuma ladan sa ya kare ma'asallahi in kafirat alaika ta zullaka yau mai zakulla asi ko saboda haka yanzu ina ne makoma annabi sa sai ce ko turi hadbin nari sai ade ko turi hadbin nari sai jefa shi a cikin wuta sai jefa shi a cikin wuta kaga kenan karancin yaqini wajen imani da tashin alkiyama wato kenan shi ya ja masa wannan ko kuma majority na mutane Allah ya ce haka suke walakin na asara nasu la ya'lamu da yawa mutane ilimin su bai kai su fahimci wato kenan wannan kadiya ba Allah ka fahimtar da mu wannan kadiya Allah kuma ka kiyaye mu to mu je mana ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين الله مدوكاكين sarki ya saukar da wannan alqur'ani liyubayyana lahum alladhi yaktalifuna fihi don a musu bayanin abin da suke wato kenan sabani a cikin sa wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne don haka wannan bai dace da wannan mutum to idan Allah madaukakin sarki magana ka ai ta ce final ko ta zama kata aju haizatu qawla kulli katibi dan haka Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan alqur'ani dan yayi musu bayani a su kafirai musamman akan rantsuwan da suke yi cewa Allah madaukakin sarki ba zai tashi wanda ya mutu ba ranar tashi alkiyama to Allah madaukakin sarki ya zo ya musu bayani alladheena yaktalifuna fihi abinda suke sabani a kansa ne ita kanta tashin alkiyama wali alamun ladina kafaru sannan an saukar da wannan alkur'ani an turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kafirai su sani cewa wato kina akwai tashin alkiyama kuma wannan rantsan nasu su daina wa annahum kanu kazibina dan su san cewa abinda suka faɗa cewa Allah ba zai tashi mutane ba to wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne don ba su haka da Allah ba da kuke sarki ba ko Allah bai ce musu ba zai yi ba kuma ma a cikin alkur'an Allah ba kuke sarki ya ce za a yi ya ce za a yi tashin alkiyama har ma mu'mine suna tambayar ya salo naka anin sa'a suna tambayar kai shene ne za a yi tashin alkiyama Allah ba da kuke sarki ba shi an san da zai faɗa ka ce musu ilimin ta gurin Allah ne Allah ba da kuke sarki shine ba ma shiru na ayyana yi ba su ba san da za a tashe su ba amma dai tabbas za a yi ta an da mai annabi sallallahu alaihi wasallam shi za a yi tashin kan kiyama yace mal mas'ul anha bi alami min sa'il kai da ka tambaya ni da aka tambaye ni da ilimi na bai finna wanda ya tambayar ba ni ka tambaya in baka ansa ko akanta ilimi na bai fi naka ba da ni da kai ɗaya muke kenan ko la yujalli hali waqtiha illa huwa Allah shine ya san lokacinta inna Allah indahu ilmu sa'a wai na zalla bai Allah shine ilimin tashin alkiyama yake tattare da shi don haka shine yake saukar da wata kenan ruwan sama saboda haka qur'ani ya sauka yi musu bayanin cewa abinda suka faɗa cewa ba za a yi tashin alkiyama ba gaskiya ne to idan su suna da wancan akida to mu musulmi ne yanzu kenan dole mu yadda cewa za a yi tashin alkiyama in kuma mun yadda za a yi tashin alkiyama to ba za mu ci haram ba ba za mu ci haƙƙin wani ba ba za mu yi aiki da riya ba ba za mu yi aiki don neman ɗaukaka ba ba za mu yi girman kai ba ba za mu yi ƙarya ba ba za mu yi zina ba ba za mu sha giya ba ba za mu yi duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta ba saboda tonan silili na wanda za a yi na wannan ranar Allah maɗaukakin sarki kiyaye to mu je إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
Allah maɗaukaki sarki ce inna ma kauluna abin sani kadai ba wani bayan wannan mu zancenmu ko inna la qauluna eh, in- in- inna ma qauluna li shay'in maganar mu ga wani abu ai wato kenan koma menene shi idza aradnahu duk lokacin da muka ma- nufashe shi an naqula lahu kun sai mu ce masa abin ya zama kai kun sai ya zama wato kenan ya kasance sai zai zama ya kasance kenan Allah madaukakin sarki duka wayannan abubuwan da ake magana a cikin sauki zai warware su duniyan nan haka ya ga dama ta faru don haka cewa ita zama a haka sai ta zama a haka akwai ranar da za ta season in ya ce a tsaya shi kenan sai a tsaya an gama duniyar kenan ko sai a nannaɗe ta a ajiye ta a gefe saman ma a nannaɗe ta a ajiye ta a gefe sai a kawo ta sabon duniya zuwa zuwa a yi hisabi hisabin nan in an zo da za a yi hisabi a sakan ɗaya ne kawai za a yi an yi an gama komai da komai just in one second kawai eh in an ce control all ne komai na ake cewa yawa highlight all highlight all sai ai highlighting din kowa da kowa shikenan enter an gama eh an yi hisabi an gama Allah madaukakin sarki ce in mun yi niyan abu ya faru sai mu ce faru shikenan sai ya zama wato kenan ya faru don haka akan wannan babu abin da ya gagari Allah madaukakin sarki babu abin da Allah madaukakin sarki komai Allah zai yi shi wato kenan bi suhulatin da cikin sauƙi duk halittu gaba daya idza arna annab athamin ya mutu duk lokacin da muka yi nufin zamu tashi wanda ya mutu din nan wala ta'aba alaina babu maganar wahala wala nasaba babu shan wahala fi ihya'ihim a cikin wata kina rayar da su wala fi gaida zalika bi mata hadisu duk abin da yake faruwa ko ma menene ba ma wajen kashewa ko rayarwa ba babu maganar sauki ai wahala a ciki li'anna inna ma na kulu lahu kun fayakun saboda ai in muka ce masa abin ya zama sai ya zama wato kenan ko da an ce abu zamo to shi kenan sai ya zama babu magana wani abu to mu jama'a والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا مم.
لنبوئنهم في الدنيا حسنة مم.
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah madaukakin sarki ce walladina hajaru fillahi wayannan da suka yi hijira dan Allah ai ko wato kenan min ajalillahi kenan ko sun yi hijiran su wato kenan dan Allah min ba da masu zulumi bayan wato kenan an zalunce su yanzu wannan yana mana da maganar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam a makka an takura shi an kuma takura sahabbansa mun ga irin azaban da aka yi wa Ammar bin Yasir da mamansa da kuma babansa mun ga abin da aka yi wa Hij- Bilal mun ga abin da aka yi wa Sumayya mun ga abin da aka yi wa Zanira mun ga abin da aka yi wa wato kenan da yawa daga cikin sahabbansa na walakanci irin su Mus'ab bin Umar da sauransu an takura su har takura yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su hijira saboda ba zai yi kafa gwamnatin musulunci a cikin maka ba a wannan nai ne don haka ya tura su wurin najashi sun je sun sun ba su yi shekara guda ba sai suka samu labarin cewa hamza ya musulunta umar bin kaddabi ya musulunta don haka muka maka takar musulunci wai su suka dawo da suka dawo sai suka samu furejin da take cikin maka ta karu tsanani ya karu takurawa ya karu ko menene musulmi suke yi an daɗa takurawa ta haka sai suka gane cewa ashe hijirar ma bata kare ba suka sake komawa habasha suka je suka zauna a wannan lokacin a suna can din ba su gama dawowa ba makkan ta ki yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa to su yi hijira su koma madina abin da ya faru kuma shine mutanen madina kan san akwai yahudawa a cikinsu banu kuraiza banu nadir banu kainuka amma mai kawo yahuda kasar larabawa tsammanin a tada annabin karshen zamani a cikin zuriyarsu da haka shi yasa suka zo su kasashen larabawa wa'insu suka zauna a madina tunda ce zai fita wurin dabino wa'insu suka tafi ɗa'ifa wa'insu suna najaran wa'insu suna yaman sham duk inda suka ga dabino ya yi waje sai su je su abin to don haka kabi a kabilan da suka zo su na yahuda guda uku nan sai zama kullum in rikici ya faru tsakaninsu da mutanen madina sai su ce muna jiran annabin ƙarshen zamani zai zo shi za a yafi shi a cikin mu za mu yanka ku mu muku kisan gilla kullum gurin da suke musu kenan to su mutanen madina sai suka ji labarin annabin ya bayyana a makka sai suka ce wannan shine manzan da waɗannan mutane suke mana barazana kar su riga mu sai suka yi shara su as'ad bin zarara da sa'ad bin obada da sa'ad bin mu'az wasu daga cikin a cikin kabilan aus wasu daga cikin a cikin kabilan khazraj sai suka yi shawara da suka tafi madina a makka sai suka nemi ina muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake aka su ce ga yadda yake suka je suka ce to da malam muna son mu yi magana da kai amma sai bayan karfe goma sha biyu na dare ya ce allah kai mu goma sha biyu na dare saboda yar surru ce babbansa abbas bai musulunta ba ya ce nifa ba zan baka ba zan hankali na zai kwanta mutanen su ce ba za su neme ka ba sai bayan sha biyu na dare ya ce ba zan hankali na ba ce babu karka damu ya ce wallahi ba zan kwanta hankali na ba don haka shaidai da sharaɗin in zan bi ka na ga abin da za a maka ya ce shi kenan zo mu tafi yana ba musulmi ba fa kasan aka ce al'irku da sasun ko saboda haka sai suka tafi da suka zo su sai suka ce to mu mun ji labarinka menene ne labarinka ya ce musu gashi gashi gashi abinda Allah ya aiko ni da shi suka ce musu to za mu karbe ka idan muka karbe ka za mu baka kariya za ka koma garin mu ka je ka zauna menene mu kuma namu a ciki in ton sai ce Allah madaukakin sarki zai ba ku gidan aljanna zai ɗaukaka ku zai muku kaza zai muku kaza suka ce tokawa hannun kamar mai baya to haka sai suka yi baya suka tafi ba sun karɓa ba yauwa tun a lokacin sai ya tura musu mus'ab bin umar da kuma abdullahi ibn ibn maktum su je su ci gaba da karantar da su musulunci a can da shekara ta dawo sai suka zo ninkin na da aus suka ninka kazar cikin sun fi su ninkin da ninkin ma aka suka zo su don haka sai suka ce to da ƙarshe kawai su yanzu final ma kawai shi ya koma duk mutanensa masu kuma za su karbi kowa da kowa ma nan kuma makka preja ta yawa zafi ya yawa matsala ta yawa don haka nabi sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan ya tara abubakar umar ya za a yi resolution ku duba zafi irin na sayyidina umar na ya yadda a hijira hamza duk da zafin sa suka yadda a hijira ya ce to shikenan kowa tafi to suka dinga tafiya suka dinga tafiya suka dinga tafiya har hijirar ta zama dole duk suka koma shine Allah yake cewa wallazina hajaru fillahi wa'annan da suka yi hijira ma'ana daga makka zuwa madina ko kuma daga makka zuwa habasha amma sun yi wannan dan Allah madaukakin sarki ne min ba'di ma zulimu bayan cutar su da aka yi a makka an zalunce su ko Allah ya ce wallahi lanubawi annahum fid dunya hasana a gidan duniyar ma sai mun zanar da su a cikin hasana a cikin abu mai kyau kenan Allah yana ba su labarin cewa sai hakuri duniyar za ta dawo tafin hannunsu ko ba haka ba me ya faru sai da suka zo suka mallaki abin da suka suka suka mallaki kasar Madina suka kori Yahudawan suka wato kenan ci Makkan suka ci jaziratul Arab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ukhrijanna al-yahuda wa nasara min jaziratil arab kaga karfi ya samu kenan na rantsa da Allah ba yahude ko ba nasara sai na fitar da shi a cikin jaziratul arab haka ya faɗa miji annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar duniya sai na umar duk ya kore su gaba da duk ya kore su gaba da sai da suka zama duk cikan su nan babu wanda bai zama ya ya zama ko gwamna ko wani commissioner ko wani abin a wata kasa ba Allah madaukakin sarki ya ba su daukaka ya ba su mutunci ya ba su wata kenan kam har ya zuwa yanzu nan su ne muke kokarin koyi da su a sakamakon me hijirar da suka yi dan Allah madaukake sarki na hakiki cewa na bawa annahum fi dunya hasana wallahi a gidan duniyan nan ma wato kenan sai mun saukar da su a cikin wato kenan abu mai kyau ai wato kenan hasana ma wata malamai suka ce gidan madina Allah madaukake sarki zai saukar da su a madina wato kenan guri wanda yake mafi kyau don haka rayuwarsu sai ta canja ta zama mai alkhairi don haka Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wal akhiratu khairul laka min al ula ko gidan lahira ya mu na karshen wal akhiratu khairul laka min al ula na karshen ya fi maka alkhairi a cikin akan na na farkon ko wasu malamai suka ce duniya da lahira ne wasu malamai suka ce a makka da madina ne don haka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya fi masa rayuwarsa a Madi- a- a madina ya fi masa rayuwa a kan makka saboda can an fi ci gaba musulunci kuma ya yaɗu a dalilin zamansa a madina da sauransu su ma kuma hakan nan mun fahimci wannan don haka allah maɗaukakin sarki tun a duniya zai yi su sawato kenan sakamako wala ajarul akirati kuma wallahi ladan da allah maɗaukakin sarki zai ba su a gidan lahira akbar ya fi wata kenan girma sai ya zo ala sigata af'al saboda ne kaiwa kura ko bai ce wani ajaral akirati kabirun ba ko kubara ko kubara duk bai haɗa su ce akbar alawa zana afal da haka gidan lahira da allah zai ba su lada a ranar lahira wallahi shi fi girma lauka mai alamuna inda sun kasance wato kenan suna da ilimi akan wannan aiwa to kenan lauka na haula zalimuna su wanda suke zalunta sun da sun san cewa hakan din zai ɗaukaka su a duniya ya ɗaukaka su a lahira dama ba za su yi ba ko idan ba ka son mutum sai ya zama abinda za ka yi zai ke garin din sai sabu daukaka kuma ba sai ka masa rawar wannan din ba sai ka ki takura maka ba za a takura maka ba kai addini naka shi kuma matsalarsa shine in ka bashi kuma sai ya addini sai kuma wata kina addini ya zama ya kan kama sura ka ce da ka su azalimin sun kasance suna da masani akan wannan to da da sun fahimci cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa ta kashi ya fi musu alkhairi to mu ce malam الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
Allah madaukaki zarki na siffata mana wa'annan mutane wa'anda suka yi hijira din kenan ko daga makka zuwa madina ko daga makka zuwa wato kenan habasha ko su ne allazina sabaru wa'anda wato kenan suka yi haƙuri suka daure akan matsalolin da ta same su ko suka same su wato kenan a gidan duniya ai ma'ana a lokacin da suke makka kenan sauransu sannan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijin su wato kenan suke tawakkali fi kulli umrihim a cikin dukkan wato kenan a wato kenan a cikin menene yatawakkaluna suna dogaro ga Allah madaukakin sarki a cikin dukkan lamuransu ko menene sun dauki lamarin sun miƙa wa Allah madaukakin sarki abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta wato kenan shine abin wani ga musan tawakkali in an ce tawakkali shine wato kenan a dogaro ga Allah madaukakin sarki hausa suka ce wai dogaro ga Allah jari ne ko yau ka dogara ga Allah sai ka samu kuma yaƙini ake samu dan zaka zaka ga da yaƙini da tawakkali babi da ake abin musu idan ka samu yaƙinin Allah zai iya yi sai ka dogara gare shi idan yaƙinin ka yana da rauni tawakkalin ka sai ya rauni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu dayr wallahi da za ku iya tawakkali a Allah madaukakin sarki yadda ya cancanta yadda Allah ke ce da tsuntsu haka zai ce da ku kaga tsuntsu ba za ka taba gani yayi rumbu ba ba ruwansa da rumbu ba ruwansa da tanadi na gobe in ya fita yanzu in ya je samu ya ci shi kenan zai dawo hankalin sa kwance in kuma yana da ƴaƴa ya ɗebo ya kawo musu in sun ci shi kenan Allah kai mu kuma gobe duk tsuntsayen duniya na haka suke rayuwa kuma kullum suna rayuwa kuma kullum Allah madaukakin sarki sai ya ba su kuma da za ku yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki in tawakkalin ku ya kai hakan nan Allah madaukakin sarki zai abin abu muslim da kaulani baya tafiya da da da da da da baya ajiye jari abu zara ne ke fara haka ya rayu baya ajiyewa wani abu na gobe baya ajiye gobe kuma haka ya rayu har kuma hannun Allah madaukakin sarki ya kai abin nan sa Isa dan Maryamu baya abin nan ba rayuwarsa haka yake tafiya daga shi sai kwano sai kum wata rana ya je shi bakin kogi ya ga wani mutum ya yi wanka ya haka ya haka ya haka ya gyara gashin sa tsabi ce ina shan wahalar manzan kayan kum ya yi wargi da shi in ya wanka kawai sai haka haka ya haka ya gyara kansa ya ga wani yana kambatar ruwa na ina shan wahalar kan dakon kwano jefar da shi haka yake tafi abu haka ya kare rayuwarsa haka ya kare rayuwarsa isa damarin wa alaihi salatu wasalam to kuma da za ku dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai wato kenan arzuta ku kamar da yake arzuta wato kenan tsaye to mu je mana lokaci to alhamdulillah za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladan sa Allah bamu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ganar da mu kuskuren ka bamu ikon gyara ka yafi mu